Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Muna mashi wa barka da zuwa da fatan ya sha ruwa lafiya a wannan rana ta Litinin goma sha tara ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda kuma ya daidai da goma ga watan biyar shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. muna nan a zawiyatul markazar tsohon da ma'ani Ishaq Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu Abul Anwar Imam Asaidi Shehu Muhammad Sallah bin Shehu Muhammad Jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda Shehu ke gabatar da karatu a cikin littafin Ashfa yau ma kamar kullum Maulana zai shugaba ne daga inda aka tsaya a jiya Asaidi Bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إهدنا بهذا المحضر وسع به بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين الله مطويا الله masoya sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu kallon mu da kuma wanda suke jin karar muryar mu a inda suke kowa da matsayinsa da sunansa da adireshinsa muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara mana soyayya a janabin wannan shugaba mai girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya karfi soyayyenmu a cikin wannan janabi ya kara mana karafi mai girma a wannan janabi mai girma alfamman shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatan tu'arrifuna biha iya bayan abin da ya gabata a jiya na alqadi abubakar wanda shi ne sai alqadi abubakar mutumin albaqin lamidin nan ya ambata fi aflayi ajuwi mafi anil ayatai ya faɗa a cikin tsakiyar amsotarsa da ya bayar akan wa'innan ayoyar guda biyu ayoyin nan dai da malamai da yawa suke tabbatar da gani na manzon Allah da ita da kuma ayoyin nan dai guda biyu kuma su din ne kuma wasu kuma suke korewa kuma ganin kuma har yanzu shine ayan nan na la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir da kuma ayan nan wanda annabi Musa ya yi intimasi da talabi na neman ganin Allah Allah ya ce masa dai lan tarani to da wannan ayoyin guda biyu su malaman suke tabbatar da gani kuma da ayoyin kuma wasu kuma suke kore kuma ganin an gane kenan ko to shi ne dai shi wannan ashawar sali abubakar ya faɗa a tsakiyar amsosansa a kan ayoyin guda biyu ma ma'anawu na abin da ya zo cikin ma'anar ko abin da ma'anar amsosan suka kumsa cewa inna Musa alayhi salam lallai annin Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ra'allaha ya ga Allah annan Musa da ya nemi ya ga Allah ya ga Allah din فلذلك خر صعقا saboda ganin Allah da Musan ya yi ne har Musan ya faɗi ya kuma. An gane ko? Ashe ganin da annabi Musa ya yi wa Allah shi ya sabbaba masa kuma. An gane ko? Ashe tajallin zatin Allah da Allah ya yi shi ya firgita Musa har Musa ya kuma. In ba haka ba kenan me zai kawo Musa kuma? kallon dutsen ne Musa zai iya kome? Inda Allah ya ce walakin sur ila jabali. To wai Musa da ya kaji dutsen, dutsen ne firki tashi. Shi kenan Musa zai faɗi sai kuma saboda ganin dutsen. wasu ce a'a ai dutsen ba shi ya ba Musa suma ba abin da ya bayyana ne na asken subhatul jalali na zatin Allah shi ne ya tafi Musa sai Musa ya suma shi kuma dutsen ne ya sa ya rike ya zama gari shi ma dutsen ya rike ya zama gari ne kamar yadda za mu ji nan gaba shi ma ba wani abu bane saboda shi ma dutsen ya ga Allah Musa ya ga Allah dutsen ma ya ga Allah da yake dutse dutse ne sai rike gari da yake shi kuma Musa Musa ne bai rike ba shi kuma sai kuma saboda matsayin kowa saboda haka shi shauka da Abubakar ya tafi cewa lallai Musa ya ga Allah ne, don haka ne ma ya kuma, in ba haka wanda zai sa Musa kuma. ‘Yan uwa, Allah kowane yin Allah, ƙaramin abu da zai so mace shi, in dai ba rashin lafiya ba, an gane kenan ko, wanda dama rashin lafiya yana sababa suma ba, an gane ko, in dai ana maganan halaye ne, wani hali ne zai bijiro ma waliyin Allah har ya kuma. Ai halin ba ƙaramin hali ba ne ko, ashe wannan halin ne ya ji wa Musa har ya sa ya kuma ya ga Allah kenan wa inna jabala lalle dutsen tsuri saira shi ma dutsen ra'a rabbahu shi ma dutsen ya ga ubangijinsa shi ma fasara dakkan sai dutsen sai ya koma ya zama gari kamar fulawa haka ya koma kamar garin fulawa ko kuma garin a lukozai haka ya koma ya zama gari duk girman dutse ya nike ya zama gari irin na fulawa ka san abinda dutse ya gamu da shi har ya nike ya zama gari ba karami ba ne ko ba haka ba ne shi ma dutsen ya gamu da wani tajakin da ya fi ƙarfin ne sai yasa shi ma ya nike ya koma gari shi kuma Musa sai sai su ma wannan duka bi idrakin da wani irin rukkarwa mai ban mamaki ne khalaqahu Allah lahu wanda Allah ya halicce shi dan dutse dan shi wannan dutsen duk da kasancewar dutsen jami'i ne a gane kana manta dutse ba jami'i ne ba a baba ne mai rai ba jami'i ne ko ba haka bane yana ci zama da to amma yaya aka yi a matsayin dutse na jami'i sandararren abu an gane har ya iya ganin Allah shi ne malami ke fi idrakin da wani irin ruska ne khalaqa kullahu lahu wanda Allah ya halicce shi dan dutsen ashe duk da dutsen jami'i ne da yake Allah ya so shi da wani shuhudi sai Allah ya raya dutsen. Bayan jami'i ne yanzu sai koma rayaye. An gane ko yanzu dutsen ya tashi daga dutse na jama'a su ya koma dutse yanzu rayayyen dutse mai numfashi. Bayan wannan rayuwar dutsen kuma Allah sai ya halitta wa dutsen ƙarfi da kuma idiraki da kuma abubuwan da Allah ya so ya ga dama domin shi ma ya shuhudi a cikin Allah. ma wannan Allah na da iko akan wannan a kowane lokaci a kowane zamani shi ko Allah la yi tsaro amma ya faru ba mai tambayan zaka abin da ya aikata a ta wannan ibara na cewa Allah ya raya dutsen bayan ya raya dutsen sannan kuma dutsen Allah ya ba shi ƙarfin ɗaukan nauyin tadarjar sai dutsen sai ga Allah shi ma Musa ya ga Allah sai sa Musa kuma dutse kuma ya rike ya zama gari waskud bi dalalika an kwakulo haka an binciko haka an gane kenan ko asalin kalmar istinbat shine istikhrajul ma'i biddan aw bi ghayri an gane kenan ko fito da ruwa a karkashin rijiya a fito da ruwa daga rijiya da guga an gane a amfanar da halitta shine ma'anar istinbat sai malamai suke amfani da shi a cikin wasu jumlola sai a fitar da wata ma'ana da kikiya a cikin wannan aya din an gane sai koma kamar an tako wata ma'ana aka zubo ta a gugan ilimi da aka zubo da gugan ilimi za ka wafa ɗaliban ilimi yadda ne guga yake jefa rijiyarsa yake jefa gugansa a rijiya mai nisa sai rijiyar gugan ta kwanta kai na gaji a ruwa an gane da zarar kai na gaji sai ruwan ya kwalala cikin wannan gugan sai ga gugan ya fita in ya fita mai gugan sai sai sai ya tago da gugan sai ya sake maida ta cikin rijiyar ya tabbatar da gugan ya shiga an gane kenan ko sai gugan ya ba shi labari daga wajen rijiya da zarar ya koma daga shi tumbul tumbul wai ana yana gawa shi shi na baki din ai kaka damu a cikin rake janyo ne kawai janyo ne kawai yana janyo shi kuma zai ga ɗiba ɗaya biyu ko ya shiga za ga a amfana da shi to yadda a zahiri ake gani irin wannan fitar da ruwa a rijiya su kuma malamai sufaye arifai haka suke murza ayoyin Allah an gane garin ko to taso wani man gyada wani mai an gane ne ban mamaki mana a cikin wannan aya din ko a cikin hadisi sai a watsa wa duniyar ɗaliban ilimi sai daga ana amfana da wannan istin batin an gane kenan ko ko wannan shi da abin da ya kamata shi da abin da ya kamata an gane babin fahimta kullum abu da take an gane ai ko babin fahimta kullum abu da take amma tabbatar da wani sabon hukunci wannan kuma wannan an gama da wannan amma a binciko wani sabon fahimta a alkur'ani ko a hadisi har gaba da gobe wannan babin abu da take ba a kulle take ba hadisi ya zo cikin sahih bukhari an tambayi sai na ali ibn abi talib a matsayin ku ku ahlul bait washin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware ku ya kebe ku ku a matsayin ku na ahlul bait da wani ilimi na daban sai shi a'a ba wani zauni ilimi daban da annabi ya kebe ke mu da shi a'a sai dai fahimta sabuwa sai dai fahimta a cikin alqur'ani ya ji san manzo da sallama wannan kan da alhamdulillah mun samu wannan a shefa fahimta kullum ana samu wannan shi kuma fahimtar nan a ba ce wanda Allah na faɗa yinsa gabawa amma ya ce ya ciwo da sai gabawa ba a cikin mutane ba amma Allah sai ya bude masa koyoyin fahimta na abinda Allah ke bude wa ɗa ba a cikin fahimta Allah sai ya buɗe wa almajiri kofa na fahimta na abin da bai buɗe wa malamin ba. An gane, a fahimta Allah sai ya buɗe wa ɗa kofa na fahimta abin da bai buɗe wa ubansa ba ma. Ba ba matsala ba ne. An gane kenan ko? Wala tattali maziyatun attaliyatan. Maziyya ba ta uku da firiko. Fa yujadu fil masturi khairu maziyatin. an gane wannan misali wannan cikin alqur'ani dana Sulaiman dan waye ba dan annabi Dawud bane Dawud ba annabi Allah bane ba manzon Allah bane Sulaiman ba ba annabi Allah bane ba manzon Allah bane duka waye ko su Allah ne ya yi ko su amma ba tambayi annabi Dawud ba tambaya ba ya ba da amsa kuma amsa ya zama wrong ba ko bai wannan cikin alqur'ani ba ba yi ba an yi mara an tambayi uba yana annabi yana motsa ne sai ya yanke hukunci da wata fahimta wanda ɗan yana ganin ba haka ya kamata ba sai ya samu ba mai da kai babana wannan abin da ka bayar ba haka ya kamata ba inda ni ne kaza zan bayar inda ni ne ni Suleiman da yadda zan yi ya Allah ce fa fa hamna ha Suleimana an ga yayi ko sai muka fahimtar da wannan amsar wannan matsala da Suleiman da Ashe daliban alfani fahimta Allah na gadarwa da wanda ya ga dama sai ya bude wa da'a bawa kofarsa ya toshe kuma da faga bawa kuma an bude masa sai a bude wa da kofar amma kuma a kulle wa baban sai a bude wa almajiri kuma sai a kulle wa malamin kuma wannan mashi'a ce ta Allah mashi'a ce ta Allah an gane ko me yasa so da yawa annabi ya kan yi tarhul mas'ala da sahabbai dan da sani bane ayayi ko sani an gane ko amma saboda a wanzar da wata sunna da tiyayya sai ya kefa masa akwai matsala kuma ya bi abin da suka tabbatar a kansa ya bi din ko ko ya zaɓi abin da ya ya ya fi masa kai kai zaɓi da yawa kai kuma kai sauki da ba da bari mu dauki fahimtar wani duk sau da yawa yana yin wannan to saboda haka a waɗannan ayoyin ne malamai suka yi istinbatin hakan nan dai na ganin da na musan da na dutsen a ayoyin suka yi istinbatin haka shaukani ya ce to wallahu alamu ne Allah shi ya yi kowa sani akan masu korewa da kuma masu tabbatarwa masu tabbatar da gani da masu kore gani ne Allah ya yi kowa sani sai dai ka'idar malaman usuli shi ne kawai yuqaddamu al-musaddiq ala an-nas ana gabatar da mai tabbatarwa akan mai korewa kuma wannan a sahabbai ma masu tabbatarwan ma ai an sirrin jayar da su akan wa'anda ba sa wanda suke korewa sahabbai masu tabbatar da ganin Allah da annabi yayi ai an sirrin jayar da su akan masu korewa an fi rinjayar da su. Amma dai, wallahu alam, Allah shi ya fi kowa sani gaba da yi shi kariya. Min kaulihi na daga fadansa, walakin zur ilal jamal. Walakin amma a babin istidrai. An gane ko a babin huskarwa kai Musa. Tunda ta tambayi gari na, kuma na gaya maka, wannan irin halittar ka ba zai iya ba, amma bari maka wani irin jabul kasar kun zo kare jabal kai kallo zuwa ga dutse wannan dutsen dutsen tsuri ina wasu da shaha ba ma jabal tsuri bane akwai wani dutse ana kinsa jabal tsubai wani a wannan dutsen haka ya haka ce kai magana ya yi da yawa amma ana faɗa an gane ko wannan ana magana ne akan Jabal Zubair wani dutse ne ana kiransa Zubair a gane kenan ko ka kalli wannan Jabal Zubair ko kuma ka kalli wannan Jabal Tursina an gane dutsen Turi Saina da girmansa da kakaitarsa da bunƙasarsa ka kalli wannan dutsen in ka kalli dutsen fa in istaqarra makana in dutsen ya tabbata a inda yake bai motsa ba wani abu bai faru ba ya iya zama a inda yake bai ruguje ba bai rushe ba bai tsatsaje ba bai daddare ba yana nan a inda yake bai kushe ba babu wani abu na dutsen da ya canza in dai ya iya tabbata a inda yake to kai ma mutan ba san wata rani da sannu kai ma za ka gani da sannu kai ma za ka gani an kada kenan ko da sannu kai ma za ka gani falan ma ta da zarar kukulin jabal yayin da kuma ubangijin musa ya yi kadalli ga wannan dutsen tsuri sina da ala kan sai an kada kenan ko Allah ya sanya musa sai ya koma ya rike ya zama gari Musa ya kuma, a gane dutsen ya zama gari, Musa shi kuma ya kuma, masu kace hikiman Allah a nan cewa Musa ya kalli dutse daga cikin hikimomin da hikima makudaciya in Musa ya shagaltu da kallon tajallin zatin Allah ba su ma zai ba mutuwa zai gaba daya gaba daya mutuwa zai irin mutuwar da in yayi to ba zai farfado ba kuma an gane kenan ko amma kalli dutse in ka kalli dutsen dutsen nan shine madubin an gane kenan ko shi ne mai asus zaki shi ne madubin zaki in ka kalli wannan dutsen an gane kenan ko to abin da zai faru a nan dutsen sanan za ka yi usuli kai kuma wasu malamai suka ce wanda yake magana irin namu ne an gane kenan ko walakin yanzu ilal jabal an gane ka kalli wannan dutsen ba ana nufin dutse bane ana so ya kalli hakika muhammadiyya ne kalli ka waye ta yi zaka gani ne ba tare da wasiƙar hakika Muhammadiyya ba amma magana ne namu ni na faɗa an gane kenan ko in yayi daidai a karba in bai yi ba a dawo da kayana amma ka ji dutsen amma dutsen ana nufin hakika muhammadiyya ne dan Allah ba zai yi wa Musa tajalli min gairi wasitatil haqiqatil muhammadiyya ba an gane kenan ko saboda menene annabi shine kofar saduwa da Allah duk wanda ya kullo ta kofar da ba ta manzon Allah ba ba zai shiga ba ba zai shiga ba fa inna kazabullahi ayyum ri'in atahu min gairi barida la yadkhulu shi ne kofa huwa babu lil maula fa laysa siwa shi kadai ne kofan kutsawa halar Allah ba wani manzon Allah jiya haka karatun yake yau ma haka karatun yake gobe ma haka karatun yake amma tun da lokacin da Musa yake neman ganin zafin Allah an gane lokacin guruzin jikin annabi da yi ba akwai sauran lokaci da gangan jikin annabi zai bayyana dala da zafi da zafi kalli dutse an gane wannan dutsen sai Allah ya mai da ita madubin hakika Muhammadiyya wanda a nan Allah zai tajalli in Allah ya tajalli sai kuma Musa kuma ya shuhudin abin da zai shuhudin sa an gane kenan ko shi ne dama wannan hakika din tana koye an gane kenan ko shi yasa aka nemi dutsen aka rasa ya koma inda ya fito shi kuma Musa abin da ya faru da shi zai faru shi kenan saboda haka fasofa tarani din dutsen ya zauna inda yake da sanu zaka gani su makara kan ne yace balan mata da na rabu yayin da ubangijin Musa ya tajalli lita wani ga dutsen kuris ina da hala udablan da Allah ya sanya dutsen ya zama gari a bini kewa wa karra Musa ta ita Musa ko ya bashi ya suma wa tajalli ne da bani tajalin Allah ga dutse huwa zuhuruhu lahu shi ne bayyanan Allah ga dutse din shi ne bayyanan Allah ga dutse din hatta ra'ahu har dutsen ma ya ga Allah har dutsen ma ya ga Allah ala hadal qawli azza wannan ma'ana na zance wa qala Jabir ibn Muhammad Jabir dan Muhammad dan Bakir shagalahu ya ce shagalahu bi jamali Allah ya shagaltar da Musa da kallon dutsen ka shagaltu da kallon dutse ya shagaltar da Musa da kallon dutse hatta ta dalla har Allah ya shagallin sa walau la zalika in ba domin shagaltar da Musa da Allah ya yi da kallon dutsen ba lamata da Musa mutuwa ma zai yi gaba daya lamata da da mutuwa zai yi ma sadiqan an gane ganin ko saboda su ma bila ifaqat ba da kuma farfadowa ba zai mutu a cikin wannan kuma ma'ana mutu da ba maganar farfadowa kuma ya tafi kenan kawai ya tafi kenan kawai wa qawlu hada fadan ka wannan na maganar Jabir dan Muhammad nan ya dullu yana sa ala annahu tarahu a bisa cewa Musa ya ga Allah tabaraka wa ta'ala وقد وقع لبعض المفسرين حقيقة يا فارو لقاس معلما فسر سيني جبري أشكن دوتي أنه حقيقة دوتا رآه يا الله دوتا ما يا الله وبرو يد الجبل له سوى لكن دوتا ما تعلم لما استدل من قال برو يد محمد صلى الله عليه وسلم نبينا له لكن دوتا يد الله wasu malamai ma suka kafa hujja ma a ashe kenan dutse ma ya ga Allah ashe tabbaci kenan ma ai annabin ma ya ga Allah ya za a yi dutse ya ga Allah nan ya ga Allah ba kaga da wannan ma'anan ne ma wasu sashin malaman fassarowa suke kafa hujja da ganin annabi da Allah an gane kenan ko tunda har dutse ma ya ga Allah Musa ma ya gani shi to me ana annabi ganin sa kaga tabbata annabi ya ga Allah kenan yadda alahu dalilin aljawab domin mai wannan fasara ya sanya shi shi ganin dutsen kenan dalilin ya zama hujja karara aljawab kan halaccin ganin Allah tabaraka wa ta'ala wala ne raka babu kokanto babu jayayya fil jawazi a cikin halarcin hakalin ba jayayya kuma ba kokanto a cikin halarcin ganin annabi ga Allah babu jayayya babu kokanto a cikin wannan in domin duk karance-karancen da aka cikin Isra'ila da Miraji da ganin annabi da yawa Allah ashe a dawo da ayoyin da tafsiran da hadisan da tafsiran hadisan da suka ibarorin ashe a dawo kiji shau tsari yayi laisa fil ayati nafsun bil mali nafsun nafsi kara bil mali na hannuwan ganin Allah laisa ba ku da ayata fil ayoyin duka da ayat da ake kisa da su babu nafsi kara a ayoyin da ya kore ganin Allah babu aya kwaya ɗaya da ya kore ganin Allah babu wannan nan wa amma ujubuhu li nabiyina sallallahu alaihi wasallama amma wajibcin ganin Allah ga annabin mu sallallahu alaihi wasallama wal qawlu da kuma faɗan magabata bi annahu cewa manzon Allah ra'ahu ya ga Allah bi ainihi da idansa ai an faɗi wannan maganganun hadisan Abdullah ibn Abbas da su Abu Dharr da ire-iren sun tabbatar cewa annabi ya ga Allah da idan sanata Sadi ya ce fale ta fi katin aidan walalanta. Katin yankakken magana, yankakken magana a Alƙur'ani ko yankakken magana a hadisi fale ta fi babu shafinsa. Hatta tabbatar da ganin Allah da annabi ya yi babu dalili yankakke kwaya daya a ciki wala nasa ko babu nan inda akwai nasi ya kawo jayayya an gane malam inda Allah ya tabbatar karara a alqur'ani an gane da nasi karara lallai annabi ya ga Allah to da tawili kuma ke jira kuma ko da ayi hadisin ba da wuyunu kuma in Allah ya magana kuma to da wani magana zai imani kuma bayan Allah kuma kaga cewa Allah ya ga annabi ya kore dukkan tawili ma wani tawili ma zai bayan Allah ya bada an gane ya ko kaga babu nan su kenan kuma babu dalili yankakke yankakken dalili babu shi wata wata illa duka dai indin baɗi ne bincike ake yi kawai amma nan su ƙarara daga Allah babu shi wata wata kuma nan su ƙarara a cikin alisi da ke tabbatar da ganin Allah shi ma babu shi karana duka gaba daya an gane kenan ko babu aya babu hadisi wanda ya tabbatar da haka idil mu'awwal fi'i domin abin da ake dogaro cikin sa abin da ake dogaro shi ne al-mu'awwal al-mu'tamad abin da ake dogaro a cikin ganin Allah annabi da Allah ala ayatai najmi akan ayoyi ne guda biyu na suratul najmi an gane kenan ko ehe ma ka zubal fuadu ma ra'a an gane kenan ko ma za gal basaru wa ma daga an gane kenan ko abu tumaruna wa alama yara da irin wayannan ayoyi wayannan ayoyi na suratul najmi su ake dogaro da su an gane kenan ko to a cikin waɗannan ayoyin kuma babu nan karara an gane kenan ko da ya tabbatar da cewa annabi ya gaza tunda ko babu nasi da za a dogara da shi wattanazu fihi ma jayayya jayayya a cikin waɗannan ayoyin duka guda biyu mako mako abin ba abin ba da dama ne abin ba da dama ne abin zaba ne an gane tunda babu nasin da ya tabbatar kare kenan wanda ya fahimci tabbatarwa sai ya tabbatar wanda ya bashi korewa kuma shi ma ne sai ya kore kaga Allah ya bar abin a buɗe kaga Allah ya tabbatar da maganar Isra'i da Allah ya maganar Isra'i an yi ko ba shi ba akwai da ya ba da jayayyar kawai akan bacci ne ko ko a fanake ne shi ne kawai amma ba akwai wanda yake inkarin cewa ba Isra'i ba ban Allah ya wada a wannan nafsi ne sai karara Isra'i ya tabbata a Qur'ani sai sa fara jayayya kai shi ne kawai ake jayayya shin a bacci ne ko ko tafiya ne na ruhi ko ko a fadake ne wai shin ma da gangan jikinsa ne tare da ran wannan su ne ya kai ta baba ne akan wani itiwaru daukan fassarora an gane a ɗauki wannan fasara akan ayar ko a ɗauki wannan ma'ana akan wannan aya ɗin nan ma gare ku mumkinu mai yiwuwa ne zai iya yiwuwa kowa ya ɗauki ma'anar gire-gire shi ya ɗora ta wannan aya ɗin na tabbatarwa ko na kurewa saboda mene ne babu subutun katsiyun an gane kenan ko tabbatarwa yankacce daga Allah babu shi shi kuma manzo Allah shi ma bai fito baro ya yanke hukuncin ba ya bar abin a cikin ijtihadi kowa ya yi kokari ya gano abin da ya gane an gane kenan ko kowa ya yi kokari ya gano abin da zai gano gwargwadon matsayin kowa haka da ya bar abin abu dai wala asarun qati'un babu wani hadisi mai yankewa hadisin da zai hau kan hukunci irin hawan takobin da wajen na wuce ya taka mu kuma ya gasu to babu wannan hadisin da ya zo ya taka wannan hukuncin babu shi bayan wannan kuma mutawatir wanda zai zama kuma hadisi mai mai mai kuwa wani ya rawaita wani ma ya rawaita wani ma ya rawaita annabi ya faɗa ma wani na ga Allah ya faɗa ma wani ma na ga Allah ya faɗa ma wani ma na ga Allah a ga mutawatir ne kenan to babu irin wannan hadisi yankacce wanda wajibi wanda zai tabbatar da haka ani nabiyyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam zalika akan haka haka dole a wasa kokolwa ko dole a kokolwa za a ta wasawa kamar yadda wanda dama sunnan sahabbai ne su wasa kokolwa cikin abubuwa da dama in annabi ya ga dama daga baya sai ya tabbatar abu kaza da kaza da kuke faɗin nan duk ba haka bane to ga yadda abu yake sai ya kai irin wannan kaga amma wannan ba ya ce komai ba sai ya bar abin a buɗe kowa ya fahimci abin da ya fahimta gurgudan makaminsa gurgudan matsayinsa sallallahu alaihi wasallam wa hadithu na afasin hadithin ma da aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas ma khabarun wannan labari ne an yi tikadi akan kudurinsa an gane kenan ko abin da Abdullah ibn Abbas ya kudurce a zuciyarsa an gane akan sabanin na gani ko na rashin gani shi ya kudurta ganin annabi ga Allah wannan shi ne abin da ya tabbata daga gare shi shi ma yana faɗan annabi ya ga Allah amma lam yusnidu ila annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai zo ga nazantansa ba bai jingina magana ba zuwa ga annabi ba bai fito shi ya faɗa cewa annabi ne ya ce mun ya ga Allah ba kan gani kan yayi amfani da hasken zuciyarsa ne an gane ko amfani yayi da hasken zuciyarsa kuma tun da zuciya babba ne kuma tun da zuciya kuma su keke da harshe ana yarda da irin maganganun ba a irin abin da suka afara shi yasa aka yarda kuma aka dawwana aka nashara amma shi ma bai taba jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba balantana in ya jingina zuwa ga annabi sai ya kibul amalu fi kitadi mudammalihi kaga in Abdullahi ibn Abbas ya jingira magana da zuwa ga manzo Allah dan Allah yanzu aiki da itikad da aiki itikad da wajibi ko ba wajibi bane ya da wajibi ya kuma zai tun da ya jingira zuwa ga Allah annabi ne fada mu me rage kuma akwai sauran jayayya kuma nan kuma babu sauran jayayya shi ma bai jingira ba ya faɗi ra'ayinsa ne ya faɗi itikadinsa ne ya faɗi a fahimtarsa ne shi yasa dole yadda da maganarsa sai bai zo ba ai da sahabbai da ba su jayayya akan wannan matsala ba tuntuni da an sallama wuya akan haka to shi ma ya faɗi abin da yake ciki wa mithluhu kwatankwacin irin wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas akwai hadisi Abi Zar akwai hadisi shi ma Abu Zar al-Ghifari an gane shi tafsirin ayat a cikin tafsirin ayat nan dai wanda muka gabatar a baya shi ma وحديث محمد معاذ da kuma hadisin Mu'adh bin Jabal shi ma duka dai mu da wannan littawin wannan hadisan duka ana daukar su akan tawil ne su ma suna awwala hadisan ne akan na itiqadi akan na su fahimta akan na su ra'ayi ba nafsi bane sahihi daga manzon Allah ba kuma hadisin Mu'adh bin Jabal ma dai huwa musalibul isnad hadisi ne wanda isnad sama akwai ittiraji a cikin sa an gane akwai ittiraji a cikin hadisin wani matsali har matsalin hadisin ma akwai ittiraji a cikin sa shi karan kansa alfazul hadisin lafuzza na hadisin ma zalla shi ma akwai cece ku ce a kansa an gane kenan ko yana daga hanyar da ake inganta hadisi hanyar matsali an gane kenan ko an yammata ne misali yanzu duk wanda ya san sauti na magana irin tawa ya san rubutu irin nawa alƙalami irin nawa in aka yi rubutu a takarda sai aka kawo ma wanda ya san wannan sautin kaga abin da malam sallah ya rubuta kaza kaza kaza kaza zai kalla yana ga cika wannan magana ba maganar malam sallah ba saboda matanin maganganu sa ba irin wannan ba an gane kenan ko ba shi bane saboda yau da gobe ya san irin kalmomin da nake amfani da su a zantuttuka na ya san yadda nake talfiki jerin ta maganganu na an gane ki ya sani to ai maganganun manzon Allah a duniya ai kowa ya sai da ta yake hadisi in ya zama kudusi an san yadda siyakin yake zuwa hadisi in ya zama narawi an san yadda siyakin maganganun yake zuwa saboda haka malamai sun dubi matanin hadisin ma sun ce akwai ittiraja cikin sa shi ma ba din a gama yadda da maganan cewa ma daga annabi bane ma tukuna akwai maganganu a matanin kuma akwai maganganu a isnadan hadisin ma haka har yanzu ina magana ittiraja da waɗannan abubuwa haka ba magana kama hujja ma da su tukuna bayan wayannan matsalar da aka samu a wajen malaman hadisi وحديث أبي ذر الآخر شما إيه حديث أبو ذر الكفاري وأنت يا روي توتو وتعني شما دي مختلف شما حديث يوم المعلومات هي صعبة أكن إنجاز صعب أي صعبة أكن إنجاز حديثا sannan shi ma hadisin mutamirin hadisi ne mai lokacin fassarora da yawa ba wannan ma mushkilun hadisi ne ma mai shikari shi ma shi ma akwai rigingimu a kansa kaga duka wannan ne warware maganganu ne akan menene babu je dalili yankakke daga Allah ko daga annabi na tabbatar da ganin wannan shi ne insafi ilmi farwaya an rawaito an gane kenan ko da aka tambaya annabi shin ka ga Allah sai sai nurun Allah a raku nurun Allah sai da Allah ya rawaita shi an gane ko nurun anna ara ai Allah haske ne to annaha ya zai yin gani ma'ana haske ya rufe idanuna ya haddada ganina har ba iya ganin zakin Allah ba oh haka Allah haske ya zan yi gani an gane garin ku to anan ma maganganu ne da yawa a rufe yanzu kan wannan maganganu suna da karatu suka suke yi anan Allah saka musu da alheri wa ka ba bi shuki da sashi shekannan mu sun hakar toma annahu ruya cewa an rawar toma daga nan cewa nuraniyun arahu an gane kenan ko kaga nurun anna arahu nuraniyun arahu har za a fade da yi saboda nurun anna arahu sai baka kuma nuraniyun arahu har za a fade ne kuma da zai nuraniyun arahu nurun anna arahu har yanzu abu ɗaya ne nuraniyun arahu ko ko nurun inni arahu sai dai da Allah buga gaba ɗaya duk da ɗauki wani wani buga gaba ɗaya saboda haka Allah haske ne haske ne an gane kenan ko haske ne nake ganin sa haske ne nake ganin sa haske ne nake ganin sa wasu sun ka rawaito da wannan malau kuma wasu hadisi akar a cikin hadisinsa kuma Abu Dhar kenan a wata ruwaya sa'atu na tambayi maza Allah wa qala sai ce ra'aytu nuran ni aske na gani kaga Allah sai ce ra'aytu nuran ni aske na gani abinda annabi ya bada amsa kenan a ga wannan ya hukunta cewa ya ga Allah kenan eh haka shi ma dai babu tabbataccen magana cewa kenan ya ga Allah an da kenan ko ya ce ra'aytu nuran na dai na dai ga sai wa huwa shi kadi akbara shi ga bada labari annahu hakika shi dan yara da bai ga Allah ba wa inna ma ra'a nuran hakika shi ma manzo Allah haske gani wanda na wannan din mana wa ajaba amrin lillah wannan sai gana shi ya sha makace shi gaban ganin Allah wa ila hada izuwa ga wannan dai duka gaba daya yarju qawluhu fadansa zai komo nurun anna arahu haske ne kaka zan gane shi kai barau ya zan yi Allah ma hijabin nuri tare da shamaki na aske almugashi lilbasar asken da ya zamanto yana rufe ganin dan adam mai ganin ai asken ya yawa har asken ma ya rufe gani na gaba daya asken ya rufe gani na gaba daya ya zan yi gaishe kaga wannan duka ya zo a wannan malolin duka gaba daya wa hada wannan duka ne mislu ma bil hadith akhar wajen kwacin abin da ya zo a cikin wani hadisi ne shi ma daban cewa hijabu shamakin Allah annuru asiri shamakin Allah haske ne ma'ana daga hasken sai zaki shamakin Allah haske ne wa bil hadith akhar a cikin wani hadisi kuma daban kuma ba wannan annabi yake lam ara'u bi aini ni ban ga Allah da kwaya idaniya na ba walakin ra'aytu bi qalbi marratayn amma dai na ga Allah da zuciya na sau biyu na ga Allah da idan zuciya na sau biyu wata na da na ya karanta wa sahabbai sun madana fatadalla fa kana sahaba kaudani aw adna wallahu qadirun shi Allah ya cikakkar iko ne ala khalqil idraki a bisa halitta na ruska da kuma karatawa na ganin allazi bil basari wanda Allah ya halitta a cikin kwayan idaniya Allah yana da iko ya halitta irin wannan asken gani da ya sa cikin tafido kirkan rakin zuciyar arifai Allah yana da irin wannan daman yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta asken gani a cikin kwayan ido yana da kuma iko kuma da dama ya sake halitta irin wannan asken a cikin zuciya kuma zuciyar ma ya ga Allah Allah ya fi sauki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala au kai fasha ko kuma kakade yadda Allah ya ga dama sai mai gani ya gani la ilaha ghairu shi Allah ne mai iko ne akan komai babu wani abin bautawa in ba shi ba tabaraka wa ta'ala fa yi wani da hadisun da hadisi ya zo nas a bai wani da hadisun nasun bakinun filbari ko su kida ووجب المصير إليه إذ لا استعارة فيه ولا مانع قطعي يرده والله الموفق كشم مغنى غبادة da cewa wani hadisi ya zo ko kuma wani nafsi bayyanan ne karara ya zo filbabi a wannan babin ganin Allah ko rashin ganin Allah da akwai hadisi karara ko nafsi bayyanan na da ya zo a kan tabbatarwa ko tukida sai a yi kudiri da wannan hadisin kuma a yi kudiri da wannan nafsi din wa wajaba al-masiru ilayhi kuma makoma da komawa ya zama wajibi a koma kan wannan nafsi din kuma a koma kan wannan hadisi din amma babu nan karara babu hadisin karara balansana a saki fa sauran bayin tota a koma kan wannan hadisi din babu in domin la'ita halaka babu maganan korewa fihi aljanna in nabi ya zo ina maganan korewa kuma ai babu ai ko ba ga maganan korewa kuma ba maganan korewa saboda nabi ya zo wala ma nan kafiyun ma babu wani abu mai alawa yankacce wani mali yankacce wanda zai hana ganin Allah musamman ga manzon Allah abinda zai hana na hujja ko dalili wanda ba maganan mutu ba maganan sabani ba maganan sawa da shi ma babu an gane kenan ko babu in ko ya zama babu nafsi akan korewa babu nafsi akan tabbatarwa dan Allah ya riya ka ya dai kowa zai iya rike fahimtar sa kai ka rike na ka fahimta ni ma in rike na fahimta ta da girma juna an gane kenan ko ba magana rainuwa tsakanin malaman da suke cewa annabi bai gata ba an gane kenan ko kai ma ba magana kai ma a yana ka banda nafsi tabbatacce akan tabbatar da ganin kai ma ba ka da nafsi tabbatacce akan korewa kaga kowa zai rike fahimtar sa dan kaga nafsi da da ke duba mai sabani a cikin fahimta ba da kore sabani ba da an aya sa ga da nafsin ya hukunta wallahu al-muwaffiq shawqaliyan yace Allah shine ne al-muwaffiq mai datarwa Allah kuma ya datar da mu zuwa ga abin da shine daidai a wannan mas'ala wannan shi ne abin da shi ƙari iyal ya na ɗauko mana a wannan babin gaba ɗaya kuma a nan za mu tsaya a yau mu karanta wasu tambayoyin da muke da su da su za mu cika lokutan mu. a tambayoyin sun zo kamar haka wani dan uwa ya rubuto tambaya zai tambayar suna da yawa kila ku iya amsawa duka kila kuma tambayoyin ba su amshi duka ba sauran sai gobe insha Allah yana tambaya ne cewa hadisin nan da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce tafi ayyamun yadda ya rubuta lil amil ajru 50 qila minna aw minhum qala bal minkum yana son ƙarin bayani akan wannan hadisin gaskiya ne ma'aiki ya faɗi wannan magana a gaban sahabbai a sahabban ma akwai sayyidina Umar ibn al-Khattab a zaune ma a wannan lokacin sai me tambaya annabi ya ce wani zamani zai zo ma wannan al'umma ko wasu kwanaki zai zo ma wannan al'umma ta Muhammadiyya wannan al'umma ta da Rasulullahi in amini ji ajru 50 wanda ya tsaya tsayin daga yake aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a ba shi ladan mutum hamsin za a ba shi ladan mutum hamsin mutum ɗaya ne ba san ya tsaya yake aiki da maganganun annabi da sunnar manzon Allah maimakon man ja'a bil hasanatin wala wajhu amsalha yanzu ba wannan ma'aunin ake amfani da shi ba saboda fadila irin da Allah yanzu ladan mutane hamsin ma'aikata za a ba shi shi yanzu da ya aikin shi kadai sai a kirga ma'aikaci irin sa mutum hamsin sai a ninka haɗa ladan su duka gaba daya shi kadai sai a ba shi ladan dan wa akwai na guda ko babu akwai na guda mai yawa mana mutum ɗaya ya yi a ba shi ladan mutum hamsin sabar da kabiyar wannan magana mutum ɗaya zai aika ba shi ladan mutum hamsin annabi ce kwarai zamanin yana nan tafe to mun ji ya rasulullahi mutum hamsin ɗin nan da za a bai wa wannan mutumin ladan ku minna a cikin ire-iren mu mu sabai aw minhum ko ko da ire-iren ku su ya ku annabi ce bal minkum ba a cikin ire-iren su su ɗin za a ba su ladan mutum hamsin ba a cikin kuku ɗin nan sahabbai za a kirga mana aikin sahaji hamsin sai a bai wa mutumin nan shi kaɗai ladan sahabbai hamsin. Biyar waya sai ya ce a cikin mutanen da annabi ke nuna wannan yankun nan har da sai na umaru da kasa ga cikin su. Allah ka tashi wani girma irin wannan abu. Har da sai na umaru ba a ciki ba. Har da umaru da kasa a cikin su ba. za a bai wa mutum ladan sahabbai guda hamsin a cikin hadisin sai na umaru. To malamai sai maganganu a kan wannan hadisin, amma mu abin da muke cewa zamanin ba wani zamani ba zamanin shobar hama abdul kuma ana magana da al'adarin shehu mu kuma ta inda muka gane cewa da mu ake magana ba ma hana kowa fahimtar ba ba mu ce kuma dole sai mutum ya amfani da fahimtar ku an gane kenan ko ba komai yanzu muka gama gangaro akan saban sabani da ke tsakanin sabai ko akan annabi ba ya dada ko bai gani ba wane ne wala ka yarda da maganar shi ba kuma za ka kore maganar sa babu sun yi rigima da juna ba su rigima da juna ba su ma malaman magabata su yi rigima da juna ta wannan ɗan yanzu ma sun yi in ba ɗan bana bakwai ba ba wani abu mu abin da muka ce muka fahimta wannan hadisin yana magana da almajiran shauti zamani zai zo bala'i zai kai bala'i musiba za ta kai musiba lalacewa zai kai lalacewa gurbacewa zai kai gurbacewa tabarbarewa zai kai tabarbarewa zuciyoyi za ku rushe an gane kenan ko abubuwa za su lalace amma wanda ya tsaya a kan tauhidin khalid ya tsaya a kan sallah ya tsaya a kan azumi ya tsaya a kan zakka ya tsaya a kan aikin haji ya jajirce kuma ya tsara da dabi birin da bai zama dole ba ya tsaya tsayin daka wannan za a ba shi dadan mutum hamsin a cikin magabata sahabbai mu sai muka ga cewa tun daga lokacin da Allah ya kawo shehu tijani ai zamani ya lalace lalacewa ya gurbace gurbacewa Allah ya taimake mu da shehu tijani sai manzo Allah ya bashi wannan dariƙar ya ba mu kuma dariƙar nan ayyukan ta bai wuce haka ba an gane kenan ko ma'ana ayyukan dariƙa da mun sabe ne sai na yamma sai wazifa sai zikirin juma'a kuma a cikin kowannen nan bai wuce istighfari salati annabi la ilaha illallah ba su kenan ayyukan ba wani abu ne wanda yake jari abin da yake yi kenan wanda ya zabe ta ta abin da yake zaki kenan ba wani abu daban ba sai muka gane alazumin safe kana iya fassara salatin ka da kowace irin salati ba dole sai salatin fati ba kowace sigar salati alazumin safe da na yamma kana iya karantawa in za ka shekara ɗari kana fassara wata salati da salatin fati ba ka da matsala alazumin da alazumin safe da yamma ba akwai matsala babu ko a ɗariƙar ma ba wanda ya rubuta wata matsala a cikinta amma muna da abin da ake kiran da alwazifa an gane kenan ko wazifatul yawmiya ita wannan wazifa tana da wata falaki da ake yi bayan istighfar ya ismu da azam din nan talatin akwai salatin da ake yi a wazifa salatin nan da Allah kwara ne guda hamsin ne ko ba hamsin bane akwai wani wanda ya taba na cewa in mutum bai aikata salatul fati ba zai iya musanya wata salati da salatul fati din wani ba ai ba ai duk wanda bai iya salatul fati ba ba shi ba wani ba har taki kiyama har taki kiyama kawai duk wanda bai aikata salatul fati ko bai iya salatul fati ba to ba zai iya zama dan tarika ba dan tarika ba zai iya zama har ya mutu saboda dole wasiba ita ko wasiba nan salatul fati da tafsirta hamsin ne kuma salatin fatin din nan ba ta karɓar kiwace ba ta karɓar musanye kaga ta wayar ƙarshen waziwa tana karɓar ne kiwace badari kada iya musanya da salatin fati guda ishirin in ba ta haɗa ta jawara ba amma wanda bai haɗa ta salatin fati ba zai musanya da wata salati ko salatin nariya ko salatin nuriya ba ko da salatin wani zai musanya da salatin tausiwa ba zai musanya ba hamsin din nan zai kawo sai muka gane cewa an gane kenan ko wasu kwanaki za su zo ma wannan al'umma an gane in amin fi ajru hamsina ashe hamsin din nan sirrin salatin fati hamsin ne sirri ne salatin fati hamsin ke da fata ka mu sanye malaman ku da dama wannan fahimtar suke yi akan wannan hadisi an gane kenan ko kuma wannan hadisin yana magana da 'yan tarika kai tsaye kuma yana magana da 'yan faida kai tsaye wallan mu shakku bayar da Allah talalu wanda yake da kashir ibad ya je ya ji sosai bajin da shoyi magana kan faida wai ne ce ma faidan ma da ake ga ya kasa yace faida da ta tabbata Qur'an ta tabbata cikin hadisin manzo Allah a zo ana jayya da ita sai Allah ya faɗe ta annabi ya faɗe ta dukkan ayoyin da hadisan nan shau ya kawo daga cikin wannan barin ya kawo wannan hadisin a ciki wannan hadisin yana isharwa zuwa ga ɗan faida an gane kenan ko shi yasa yake cewa ya faka aqdamul bari ya tilil bari wannan wannan hadisi hadisi ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda ko da kai baka fahimci wannan ma'anar ba a gane karatu na irin wannan da muka fahimta ba to kai kokari a wannan zamanin da ake ci na kusa da kusan kaho Allah ka dace kai aikin kirki an gane kenan ko duk abin da ya inganta daga Allah an gane kuma duk ingantattu ne da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karaya rayuwar ka kan su duk abin da ba wannan ma to kai kokari ka dai tantar da kanka ka bar sauran su mu wannan lokuta da muke ciki ba lokacin hayaniya bane lokacin zikiri ne lokacin salati ne ba lokacin gulma bane ba lokacin shiye ita bane kawai ka fuskanci Allah kawai wannan shi da abin da yafi cikin fadalan Allah Allah sai ya ruskar da kai cikin waɗannan mazajen wanda za su yi aiki a ba su ranar mutum hamsin a cikin sabon manzon Allah an gane kenan ko ba mu ce dole dole da mu kaɗai take aikawa mu abin da muka fahimta kenan ba da haka fadalan Allah ba a iya kange kan mu daya an gane abu da kake ko ina mutum zai yi rusa wannan falalan Allah ya rusa da mu duka gaba da sai wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya zartar da mu daga cikin tambaya na mai tambaya daga cikin tambayoyinsa a akwai sahabin manzon Allah wanda ake kira sa Sa'ad ibn Abi Waqqas ita to shi ya kasa ganewa shi Sa'ad ibn Abi Waqqas nan a wasu maganganu ana nuna cewa kabarinsa yana kasar China ne wasu kuma suna cewa a'a ai Sa'ad ibn Abi Waqqas da kabarinsa yake China ba wancan Sa'ad ibn Abi Waqqas bane an gane sahabin annabin nan ɗaya daga cikin al'ummatu al'adadun wajen janna din nan ba wannan bane wani ne ɗaya mai suna irin nasa sai ake ɗaukar kamar saduna biyu kafin din ne yake can China nan me ya gaskiyar magana akan saduna a biyu kafin sahabin manzon Allah da gaske ne kabarin sa China yake ko ko ma ba a China yake wanda in ba China wanda ina kabarin sa yake shine tambayar sa ni nan na tafi a matabi a matabi shi Ibrahim dukkan maganganu na zartar da su shi Ibrahim ya tafi an gane kenan ko shi Ibrahim ya rubuta tun da an fada ya yarda saduno biyu na doka sun ya can China kabarin a kashan an gane kenan ko shi ma da ya je China ma har ya san dan su jirda samayi hatta wasu jima ya da shi wannan sadu an gane kenan ko hatta wasu jima ya da shi ma ba tare da shehu bai san tarihi ba ba tare da jira sani shehu bai san dukkan abin da ya zo a wannan janazin ba wanda ya zace shi a can can da in shi din ne ne ya zace shi in ba shi bane ne ya zace ya fara mutumin kirki an gane wannan ba da kamar da sun tafi akan wannan fahimta amma mutanen Madina mutanen garin Madina su a wajen ku sadura a ciwo katin sa'adin nan na manzan Allah. An gane ɗaya ga cikin guda goma nan ba shi ke China ba, kabarinsa yana nan a bakiya. Kabarinsa yana nan a bakiya yana nan kwance a cikin bakiya. Shekarun baya da nake umara, Allah ya taimake ni. Na fada wani shagon littafi da ake sayar da littattafai. Sai na ga littafin da ke magana kan tarihin Madina. an gane kenan ko da kuma ma gaba daya na makabartar baki a din gaba daya duk waɗanda suke kwance daga kan sahabbai tabi'ai da makamantansu sun yi mafsin su gaba daya ga wani nan gun ga wani gun ga wani nan tsakanin wani da wani mana yi ta kaza ne kaza kaza ne duk an gane kenan ko sai na fiye littafi da na bayyana bibiyar littafin su kuma sai suka tabbatar sa dubun a ciwo kasu kabarin sa yana nan a Madina ga maki san kwace. An gane kenan ko? Da na sani da na zo da littafi. A mota aka karanta mun tambayoyin manaji ban san ma da su ba. Da an karanta mun da na zo da littafin duka gaba ɗaya na karanta na sosan. Amma ina zuwa nan ake karanta mun tambayar a mota mun zo ma mu manta. Sakada abin da ya fi kusa da inganci shi ne menene sadu na jiwa kafir yana nan kwance a cikin garin Madina wanda mutanen Madina su da suka tabbatar ke makabarin sa yana nan kuma sun yi map din ga inda kabarin ke kwance yake kwance ga inda sadu ke kwance ga kabarin sa da so suna da tsari ba irin namu ba su larabawa suna da tsari kowane mutum da ya rasu aka kai shi makabarta ko bayan shekara ɗari ne in ka je in da ya ka sani ka je da komai nan za su gaya maka inda aka binne shi kuma ga kabarin sa sun suna da tsari komai na zuwa tsare ba irin namu kowa ya mutu kawai shikenan in ka sa allo daidai in baka sa ba to daidai ko ba ka wani sun suna da tsari suna rubutawa musamman makabatar baki a duk wanda ke kwanta wajen su fanni babu wani magabaci da ke kwanta wajen masu san shi ba sun san shi ba suna da ma saboda haka wala mashirin Ibrahim ya san da wannan tarihi cewa sadura biyo kafin ga ruwayoyi nan da suke nuna cewa kabarin sa na nan a baqi'a amma kuma tunda kuma an ce kuma ga kabarin sa can China kuma bai ana kuma ya je China kuma ya ziyara ba kuma an gane kenan ko saboda zaman lafiya da kowa wannan shi ne abin da Maulana Shehu Zawa Jela Jalanu ya tafi a kansa. Raka duk abin da mutum ya rike Allah shi kenan amma da wancan ya fi kusa da rinjayi. Daga cikin tambayar mai tambaya ya ce a shin a da annabi Isa alaihi salam da Mahdi wa zai fara zuwa a cikin ku a cikin mutanen nan guda biyu wa zai fara bayyana a cikin shin ke da zai fara zuwa daga bayan maji da zai bayyana ko ko maji da zai fara zuwa sannan kuma isa da zai bayyana wanda zai fara bayyana cikin shi da maji maji shi zai fara bayyana an gane kenan ko kuma ba mamaki mai yana kusa da mu da bayyana saboda alamomin duk da annabi ya faɗa na bayyanan majin suna su suna da faruwa dama annabi ya faɗa zai bayyana shi ma din amma lokacin da zamani ya gurbace malamai sun koma marasa kunya a ƙarshen duniya za a yi malamai marasa kunya ƴan iskan malamai za a yi su an gane kenan ko za a yi malamai balan-balan a ƙarshen zamani ƴan balbala za su yi yawa a ƙarshen zamani an gane kenan ko aikin su tarin da mutane shirkar da mutane rena girman masu girma rena darajar masu daraja an gane ba ma mai daraja ma wajen an gane kenan ko yana abin da ke faruwa a wannan zamani ko wani ce ya ci ya koshi ma ba ruwan zama da annabi ko zura ido sai kunyi wani ya zagi Allah wata rana ai amma zaga ta ni mai don da Allah yana sama ai ya zagi Allah Allah yana na al'arshi yana sauke har wani ma ya yi ke tashi ya ce ka yadda na zauna nan to haka yake zauna kan al'arshi ba isken shi ba ka rasa wanda za ka yi irin wannan kwatancen da shi ta Allah wannan malami ne ko malam malam wannan ai malam malam ne ba malami bane to irin wannan malaman za su yi yawa a ƙarshen duniya kuma yana daga cikin aikin da maji zai yi in ya zo irin waɗannan malaman irin na bauchi bautin nan an gane kenan ko tattaki da ire-iren su da ire-iren ku majin yaba yana yankan rago zai mutu yankan rago zai mutu sai ya ji ya yanyanka su yankan rago ba su da amfani sun expire sun ce sun expire ba su da sauran amfani a al'ummar manzon Allah ba su da amfani ba mutane da ba sani ba to shi majin ya zo zai yanyanka su ne sai malam kuma zai bayyana lokacin da zalunci ya cika ƙasa yanzu ana ko da bamu san kowace kasa ba Najeriya ya koya san zalunci ya yawa corruption ya yawa zalunci ma ya yawa ko ba haka bane shugabannin zalunci ya bi yawa su ma mabiyan yanzu sun koma su ma zalimi an fice ko ba haka bane to duk mutumin da za a ba shi tadiya kwaya da ya zabe ai shi ma zalimi kansa wai kai har yanzu baka san yancin kanka ba sai yancin tadiya kai ba ka da aiki ko sai ciki ka ga da kada mun ya zama niri gaba da manya zalunci ajiya zalunci kasa ma zalunci ko ba zalunci sai bai samu dama ba sai bai samu dama ba so da haka maji shi zai fara bayyana bayan maji ya bayyana fayya karkin mu isa daga kashe sai isa zai kulle kofa gaba daya daga shi kuma za ta kore wilayar in dai wani tsarin kuma an kulle kofa gaba daya wa aita ma mata ruhu da khairi fa shi yasa shi zai kulle kofa wannan al'umma gaba daya ba za ka yi cikin girman wannan al'umma annabi ya bude ta annabi isa kuma ya kulle ta saboda haka mahdi shi zai fara bayyana daga baya kuma annabi isa alayhi salamu ya bayyana ya cika kofar walita Allah ya gane da ku da shi ana nuna lokaci ya cika kuma akwai sauran tambayoyi ma da yawa wai wai wai shi kenan insha Allah Allah ya kai mu gobe kuma shi ragowar sauran tambayoyi insha Allah Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira Allah ya cika mu Allah ya kare mu da matattun mu Allah ya cika malaman mu Allah ya cika iyayen mu Allah ya cika shakannan mu Allah ya ba mu albarkar malaman mu Allah ya ba mu albarkar shakannan mu Allah ya ba mu albarkar iyayen mu albarkacin shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan goma kashe da zamu shiga a cikin wannan dare Allah Allah ya lulube mu da alkhairan da ke cikin sa lura da sha'an da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sararan nan da ke cikin waɗannan darare guda goma na ƙashen nan Allah ya sada mu da su asacen Allah ya sada mu da su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan fatiha salatu fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نفس الله الخلاف الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر من الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين